إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوني كوانا وتعالى ها kwanan wata watan musulunci ashirin da ka rage shi ashirin da takwas ga watan rabi'u sani shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ta 2023 miladiya muna darasi na 144 Allah samu shiga da imani muna bayani akan hikimomin da Allah ya kimtsa a cikin yakin Uhud da aka yi da ayoyin da Allah ya bayani akan yakin da fikihun da ake fitarwa a ciki a ƙarshen karatunmu na wancan a satin da ya gabata malam ya kawo mana ayoyi da suke magana akan duk musiba da ta samu musulmi ko a cikin yaƙi ko a wajen yaƙi to ya danganta da abin da hannayen suka aikata amma a sabakon yin musibatin فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها anan ayar Allah ya ce in musiba ta same ku wato daga gare ku ne don ma Allah yana afuwa da yawa a wata ayar yi magana da annabi ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da ya same ka mai kyau na alheri daga Allah ne mummunan abu kuma kai ne sababin faruwar abin shi ne famin nafsika an ni'ama fadla ni'ima in ta samu bawan Allah falala ce ta Allah idan kuma mummunan abu ya samu bawa adalci ne na Allah shi Allah baya zaluntar bawa duk abin da ya same ka inda ni'ima ya baka ne falala idan kuma mummuna abu ya same ka adalci ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ya rufe ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir a can ya ce huwa min indi anfusikum kuma ya ce nan fa min nafsika to anan akwai magana akan abin da ya shafi kudura ai kaddara da kuma mashi'a da kuma sababi Allah ya yi bayani cewa shine mai iko akan komai shine nan yace ilaman bi umumi qudratihi ma adalihi fa fi izbatul qadr was sabab fa adafa sabab ila nufusihim wa umumi qudrati ila nafsi ikon faruwar abu a duniya ko meye ko mai kyau ko mara kyau ikon bayar da daman abin ya faru wannan na Allah ne amma sababi dan adam yana iya yin sababi wane ya zama mutumin kirki Allah ya kaddara zai zama mutumin kirki amma ya dage da zuwa makaranta ya haddace alkur'ani ya yi ilimin addini ya yi ilimin zama kaga sababin zaman mutum zamansa na alheri kaga shine yayi amma a wajen Allah dama ya rubuta zai mai zai zama mutumin kirki masifa ta samuwa ne bala'i ya samuwa ne karayar arziki ta samuwa ne wannan Allah ne ya kaddara a kaddarar ubangiji zai same shi amma sababin shine wataƙila shi ya je ya sayo kaya na sata aka yashe kaya kaga Allah ya kaddara zai fada cikin wannan to dai je siyo kayan sata kuma tunda shine bai kula ba aka kwashe abun sai ya zama talauci ya same shi masifa ta same shi gobara ta kama a gidan wani eh Allah ya kaddara dama a duniya duk wani abu na alheri ko na sharri zai faru wannan da kaddara Allah ne amma me yin sababi ashe yaro aka bari da dutsen guga karami bai san ya ake bai kunna shi dutsen yayi ta wuta yayi ta wuta har ya kama tsumma har gidan ya gobara wannan misali ne kun je yaki kun samu nasara Allah ya kaddara a wajensa a kaddara dama za ku yi nasara amma sababin kun ji tsoron Allah kun rike gaskiya sai Allah ya taimake ku akan abokanan gaba kun je yaƙi kun samu asara Allah ya kaddara hakan zai same ku ba wai ba karkashin wato ba an fi karfin Allah bane aka yi muku abin da aka yi muku amma da aka bincika sai aka samu wani laifi ne da kuka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya jarabe ku kafirai suka yi nasara akan ku a wannan yanayi kaga waye sababi ko ne to shine wannan ayoyin abin da suke nunawa a a dunkule a mutum yana iya yin abu in ya ga dama wanda Allah ce liman sha aminkum an yastaqim kaga an tabbatar masa mashi'a kana da choice kana da zabi kaga dama ka zama mutumin kirki amma Allah ne ya kaddara zaka zama na kirkin haka kuma kana iya zama mutumin banza shi ma ɗayan ka zama Allah ne ya kaddara babu abin da yake faruwa mai kyau ko mara kyau sai da ilimin Allah amma ta sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin to wannan kenan um, akwai yan jabariya masu aƙidar cewa uh, ai da abin da da ka zo kai Allah ne ya sa kai ko mai kyau ko mara kyau to wannan kaga ba abu ne mai kyau ba ba tunani ne mai kyau ba Allah ya ba zai ce ka sha giya ba Allah ba zai ce ka yi zina ba Allah ba zai ce ka yi sata ba ba zai sa ka kai caca ba to su sai su ce ai dan saboda Allah shine mai iko akan komai wai in baya so me yasa ya bari kai to kaga wannan akida ce mummuna kai ma sai mu ce da kai ba komai ka je bakin titi ka tsaya a tsakiyar hanya tirela ta taho ka kwanta ka ce Allah ne ya ga dama ta taka za ka yi? don me za ka je ka yi barna ka ce Allah ne ya sa ka yi ka zauna da yunwa ka ƙi ka ci abinci ka ce in Allah yana son ƙoshi ya samun ƙoshi in Allah yana son ƙoshi ya kamun abinci me yasa baka tashi ka je me yasa ka tashi ka nema ashe kai ne kake iya zaɓar wa kanka mai daɗi ko mara daɗi amma Allah shi yake ƙaddara abun ya faru kun fahimce ni to kalas abin da ake so a ce ke malam ya ce wa qad zakara qudratahu nuktatan latifa wa hiya anna hadha al-amr bi yadihi fala tatlubu kashfa amsalihi min ghairihi wa kashfa hadha وكشف هذا ووضحه بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنون وهو الإذن الكوني القدري ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير وهو أن يعلم المؤمنين من المنافقين علما أو عيان وتكلم المنافقون بما في نفوسهم فسمعه المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم وعرفوا مؤدى النفاق وما يقول إليه فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة ونعمة وكم فيها من تهذير وإرشاد ما ليتي ألا ياي مغنى أكن قدرة تسا أدنقلي كما wani abu ne mai ban sha'awa kuma mai ɗaukan hankali ƙwarai da gaske menene wannan ƙudurar ya ce wannan al'amari biyadihi al'amarin nan a hannunsa yake nasara ko rashin nasara ƙaddarar abu da faruwarsa ka yadda a hannun Allah yake don haka fala tatlubu kashfa amsalihi min ghairihi ku daina neman yayi misalai na waɗannan abubuwan daga wani Allah mana ku daina zautawa wani Allah shi zai muku abinda Allah ne yake yi ba wanda zai muku in ba Allah ba Allah ya yi bayanin wannan ya fito da shi fili yace wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idnillah ranar da runduna guda biyu suka haɗu abin da ya same ku da izinin Allah ne ma'ana da sanin Allah da ilimin da ilimin Allah amma sababi fa ku ne la Allah kuka jawo annabi ya ce kar ku yi kaza ku yi kaza asbabun nasri din in kun kula da su sai Allah ba ku nasara asbabul khuzlan na tabewa in kuka yi sakaci da su kuma sai ku faɗi akwai al-iznul kauniyul qadari izini ne na Allah kauni qadari in an ce abu kauni kadari ma'ana Allah da ikonsa da izininsa da yaddarsa duk abubuwa suke faruwa a duniya da aka yi sallah da izinin Allah ne da aka yi kafirci ma da izinin Allah da iliminsa ma'ana ba a isa a fi ƙarfin Allah a yi abin da baya so ba amma yana sane ya bar duniya gida ne na jarrabawa ka zaɓi wancan ko ka zaɓi wannan da haka waɗanda suke cewa ai duk saɓon da ake fin ƙarfin Allah ake ake yi wannan zagin Allah ne wannan munana zato ne ga Allah tabaraka ta'ala babu wani abin da wani bawa zai yi wai ya fi ƙarfin Allah da kafirai suke kafirci da suke kashe musulmi da suke ta'addanci da suke duk abin da suke yi wannan ɗin Allah yana gani yana sani ya ƙaddara ne kauni in an ce abu kauni abin da yake faruwa a duniya da wanda Allah ya so shi da wanda Allah bai so shi ba kuma daman Allah bai ce in baya son abu ba zai faru ba bai faɗa ba ku fahimci maganar nan eh Allah baya son zina amma ana zina Allah baya so a yi sata kuma ana yi Allah baya son kafirci wala yarda li ibadihi al-kufr amma ana yi to wannan sunansa kadari kauni kaddara ce Allah ya zubo komi ma zai faru a duniya saboda shi ne mai halittar duniya amma idan ya je lahira zai ware suwa suka yi abin da yake so ya ba su lada liyajzi alladhina ahsanu bil husna wanda suka kyautata ya musa kayya da gidan aljanna waɗanda suka munanta kuma Allah ya jefa su a wuta da haka wannan shine al-iznul kauni al-qadari wanda zai ce to yanzu ya za a yi Allah ya san baya so a zo ana ta shan giya baya so a zo ana ta kafirci yanzu Allah baya so a kashe musulmi ake ta yaƙi ana ta kashe su kaza da sauransu na'am akwai abubuwan da Allah baya so ya kuma kaddara za su faru amma zai sa kayya a kansu ranar tashi alƙiyama saboda me saboda jarrabawa duniya gidan ibtila'i yanzu malami idan ya zo zai maka jarrabawa ayyukan iya zuba maka amsoshi na daidai da na kuskure ko yayi ne don ya gwada ka yayi ne don ka fadi gwada ka yi ƙoƙarinka ya sa ka ci jarrabawa ka gane mai kyau da mara kyau Allah da ya zo sai ya zubo alheri da kishiyar alheri a duniya sai turo manzanni da annabawa ce ga shi yi wa mutane wa'azi wanda iji wa'azin ku ibi gargadi in ya bi hanya ta ƙware zai shiga aljanna wanda i taurin kai ya ƙiye bi ga annabawa da manzanni mun turo ya ƙiye bi su to zai shiga wuta kaga komi da ilimin Allah ya faru ba wani abin da ya faru ba da ilimin Allah ba tabaraka wa ta'ala wannan kenan to haka ya faru a Allah ya bayani akan hikimati hadha takdir wa huwa an ya'lama al-mu'minina min al-munafiqina ilma ayani daman abin da ya faru a wannan yaki Allah ya yi jaraba wanda ya jaraba mu'minai don ya ware mu'minai daga munafukai a cikin su mu'minai su yi hakuri su bi abin da Allah ya faɗa munafukai kuma su yi su ta nifaƙarsu Allah ya fahimce su ya gane su yadda kowa zai gansu kuma hakan aka yi munafikai suka ta magana fatakallama almunafiquna bima fi nufusihim suka ta faɗin baƙaƙen maganganu da suke cikin da suke cikin zukatansu muminai ma su ma suka ta magana da abin da yake cikin zukatansu suka bayyana fa sami'ahu almu'minuna su muminai suka ji abin da munafikai suka faɗa kuma aka ji raddin da Allah ya musu kuma ta dalilin abin da ya faru a yakin ne aka gane menene munafurci yake kaiwa gare shi mu'addan nifaki wa ma yaqulu ilaihi menene consequences na munafurci idan mutum ya zama munafiki a rayuwarsa me zai kare da shi malam ce kai ai akwai hikimomi da yawa a cikin wannan kissa ta wannan yaƙi da kuma ni'imomi kuma akwai tsoratarwa akwai faɗakarwa tahzir wa irshad ثم عزاهم عمن قتل منهم أحسن تأزية وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الآيات هزوا قرشي فجمع لهم بين الحياة الدائمة والقرب منه وأنهم عنده وجريان الرزق المستمر عليهم وفرحهم بما أتاهم من فضله وهو فوق الرضا واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم سرورهم ونعيمهم واستبشارهم بما يحدد لهم كل وقت من نعمته ومن من نعمته وكرامته yace sannan Allah ya musu ta'aziyya su muminai saboda kaunar da yake musu ahsana ta'aziyya ta'aziyya mafi kyau Allah yana yi wa muminai taziya wala ta saman nan labina utilu fi sabilillahi amwata kada ku taba tsammanin wanda suka je yakin nan na Uhud aka kashe su sun yi mutuwar mushe a a ba ka bane a raye suke duk mutumin da ya mutu a jihadi yana raye bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun a raye suke a wajen ubangijinsu Allah yana azurta su farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al mu'minin kaga Allah ya ce ku yi haƙuri ‘yan uwanku da aka kashe a yaƙin nan kar ku ɗauka mushe ne a mace suke suna raye a wajen ubangijinsu ba ma raye kaɗai ba yurzaqun Allah yana ta'azurta su da haka wannan ta'aziyya ce Allah ya haɗa musu alhayatar da'ima rayuwa dawwamamme a cikin rayuwar lahira rayuwar lahira ita ce dawwamammiya dan uwa rayuwar duniya tana da iyaka kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram duk wanda yake alaiha ƙasa kan ƙasa duka kullu ni da kai duk mun shiga dabbobi mutane aljanu duk wata halitta da ka sani duk wanda yake kanta itawa ƙasa fanin mai karewa ne daga fana'u ne duk wanda yake kan ƙasa komiye shi sai ya ƙare hatta ƙarafuna da bature yake yi suna da lokaci ana yayinsu suna ƙarewa akwai abin da an yi shekara goma ta wuce yanzu ko ina za ka neme shi ba samu an yi motoci da na birgewa da ƙwarewa yanzu in ka gansu dariya za ka yi ta yi fan sun ƙare in riga ce in sutura ne duk abin da ka sani mai karewa ne ana yayin abu in gini ne ana yayin sa a daina in kaza ne ana komai sai ya kare al'ayyamu duwalli haka rayuwa take jujjuyawa take yau in kai ne gobe ba kai bane in kana ta ji ana yinka kai ne kai ne kai ne gobe ka dauka ba kai bane ɗayan biyu ko kana rayan Allah ya kawo wani wanda ba kai ba ka cire banka ya ƙare sai kuma ka riƙi rigar girma da ba kai ne president ba ba sai ka zo a zauna ba ba sai in ka zo a toshe hanya ba ba sai duk kuma ka koma gida ka ba da wuri ka ƙare kenan ka gaba ka mutu ba in mulki in gwamna ne in kwamishina ne in shugaba ne in ko malami ma ko waye akwai lokacin da za ka zama babu ko kuma ma ka mutu duk yadda ake son ka ake ƙaunarka sai a neme ka a rasa ban babu wani abu is nothing is permanent no condition is permanent ba wani condition ba wani yanayi da yake permanent babu a yanzu da kake jin ka a haka kake ba za ka dawoma ba in jin daɗi ne wallahi ba za ka dawoma ba ka ɗauka akwai rashin jin daɗi zai biyo bayan shi ko imanin kake gadara da shi kana da shi ko to wata ran za ka ƙare za ka mutu mu yadda wannan gidan kawai cirani ce kowa zai tafi ga sunan sun tattafi ba su dawo ba muna kallo amma har yanzu ba mu wa'astu ba muna nan muna ta shiri muna ta buri kullum shiri muke kullum buri muke ba ma kawo cewa za mu batta to idan ka mutu ne kana mai imani za ka samu alhayatar da'iba rayuwa dawwamammiya cikin nema in kuma aka tafi aka si Allah kiyaye alhayatar da'ima rayuwa dawwamammiya fi sharri wal azab cikin sharri da azaba Allah ya ba muminai farihina bima atahum Allah da kuma yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin Allah ya ba su alkurbu minhu suna kusa da Allah indahu yurzaqun wa annahum indahu muminai shahidai suna kusa da Allah ba wannan ba wajarayanur rizqil mustamir alaihim gudanar arziki da yake continuity yake continuing yana ci gaba har ba iyaka duk mumini da ya mutu Allah ya sa ya mutu shahada ya mutu da imani yana da arzikin Allah baya karewa yanzu a nan duniya za a ce kai mai arziki ne amma wallahi yana karewa wallahi sai ya kare wallahi ka ji da kyau alaji wannan gidan da kake ciki motocin da kake hawa mulkin da kake yi walwalar da kake shakata da kake wannan ni'imar da aka shimfiɗa maka ka yadda ko kar ka yadda ka aminta ko kar ka aminta wallahi wata rana babu sai ya ƙare kuma ƙararwa biyu Allah yake wa mutane ko kana nan baka mutu ba abin ya ƙare kuma bayan da za ka yi haka za ka yi ta rayuwa ko kuma ka mutu na yi wani wa'azi wata ran wani attajiri ya same ni ya ce malam ya ce ka tuno da ni da ya ce a garin nan malam ni dinnan da kake gani na yanzu ba rigar arziki kuɗi na a kasuwa na fi ƙarfin kai su banki sai dai in yi waya banki su zo da motoci layi suke ana loda musu ciniki na a kasuwa ya ce wallahi yara na mun sha kwana a banki ana irga kuɗi na ana jera su kafin a kai central bank ni kadai duk abin da aka daga za a siya da shi wallahi zan siya shirin ban ga dama ba na ci abin da na ga dama na hau abin da na ga dama na yi yawo a duniya ba inda ban je ba inda na so na mallaki gidaje motoci an yi ta cuta na wasu abubuwan ma ban san ina da su ba na manta jama'a yau wallahi abin da Allah ya banni da shi daya gidan zamana komai ya kare malam yara na a kasuwa yan da kona yanzu su ne suke raba kaya a kasuwa sai dai su turo mun ɗan kaɗan in ɗan kasa in ɗan samu na cefane suna gaishe ni ina gaishe su gidan manawa da na tsira da shi yara na ne ‘ya'yana suka ɗebe takardun da tintinin na cefane da shi shi ma هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل ita duniya kenan ta fi kaɗan kaɗan duk abin da ke tsammanin kaɗan ne to duniya ta fi shi kaɗan ba za ka gane wannan ba sai ran da ta kubuce maka yasa duk wanda ya samu dama yi maza maza ya ci damansa ka cire banka a wuce wurin wallahi in ba sa kai ba ba naka bane duk abu a lokacinsa a yi a wuce kwa don wani abu da za ka jinkirta babu garanti ka tara ka tara ka tara baka cewa baka yi abin da ya kamata ka yi ba kana kabari za su zo su cinye wallahi Allah ya musu alkawari suna kusa da shi ga arziki ga farin ciki da ya ba su min fadlihi wa kuma fawqar rida farin cikin nan ya fi yarda mata Allah ga bushara da in ɗan uwansu da suke yi suna farin ciki ɗan uwansu da ba su haɗu da su ba za su su haɗu da su wanda haɗuwa da ‘yan uwan nan ya timmu sururuhum wa ni'imuhum farin cikinsu da ni'imarsu take cika take kammala malam akwai ɗan uwa masoyin da haɗuwa da shi malam alheri wannan kuma sai aljanna malam in ka haɗu da abokanai da ‘yan uwa wani alhamdulillah ya kaji duniya ka ga duniya yadda muka sha fama Allah ya cika mana wani kai alhamdulillah duk aljanna sai an yi wannan malam abokananka masoyanka za ku haɗu har ma ku yi labarin me ya faru a duniya kaza kaza kaza ka ce ka duba abin da Allah ya mana alƙawari ga shi yau ya cika mana mun mutu an yi hisabi alhamdulillah yau ga mu a gidan aljanna ina wani sai ka ji ana yana wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi wallahi wani wallahi sai ya tuno dan uwansa na kusa da shi shi gaba ya aljanna ka neme shi zaka kai mai ziyara baya nan amma kuma in ka tuno yana can ba za ka ji wannan damuwar da ka ji yanzu ba saboda ita aljanna ba damuwa a ciki kawai da ka ji yana wuta shikenan to ai babu damuwa a aljanna yanzu ne in an gaya ma sai ka ji me sai ka ji damuwa ai ita aljanna alkawari wani zana ma fi sudurin min ghillin ko wani fushi ko wani damuwa ko wani kyashi ko na ai ba abin da zai bata ma rai ai ko babanka ne ka je yana wuta ai ba matsala ba za ka taba jin wannan damuwar ba ai ba fa na ce ba matsala ba matsala a duniya ba ba haka da ke nufi ba to ai ka san lokacin fassara ne yanzu ai yawwa ma'ana ba za ka ji komai ba saboda ni'imar aljannan ta wuce har yawo fa ana fita aljanna kwarai kuwa zagaye na ashabal jannati al-yawma fi shumulin rakihun ga kishin gida da gadan kasaita da morewa mutum ya zo kofar gidansa ya baje malam ga ruwa yana gudana tajrimin tatihimul anhar fi jannatin na'im ka ci abin da ka ga dama ka sha abin da ka ga dama ba kashi ba atishawa ba fitsari ba tofar da yawo ba majina ba zaman yunwa ka taci amma fa ba kashi Allah ya san yadda zai sarrafa shi amma wala gidan mutum ɗaya fa aka ce aljanna in ka ɗaga kanka sai ka hango ƙarshensa kamar tauraro ne a sama yana can shi da matarsa malam kuma da ya yi zuwa yuu kawai sai dai gan shi a can wallahi kuwa ai ita aljanna da kayi nufin abu kawai sai da ya faru a duniya ne nan sai ka fara haɗa kayan ka kana ta wani kaza kana ai mutumin da yana kokari wallahi wata kalmar na faɗe ta sai ya yake gaya mu kuma Allah kai mana ai wallahi na gaya muku gaskiya ko ni kam ina son aljanna a kwarai da kai kai a kai na na sani ai wallahi mala in aka faɗi aljanna ba ka ji yadda nake ji ba Allah mala da mutum ya san akwai garanti ai ina ya rabu ai sai mana wallahi muna da alƙawari da Allah insha Allah bai tuzartar da mu ba in Allah ya sa yadda ai za mu yi iya kokarin mu bi shi alhamdulillah za ka ga Allah ya ce muke ka alhamdulillah kana kokartawa ka yi sallah ka kame ka yi kaza kana dan lallabawa kana ta addu'a dai da yana karban addu'a insha Allah za mu samu rahamarsa eh mu ma ma dauke tsammani ga wajen Allah wallahi kuma mun san mai jin kai ne mai rahama ne in ya mana azaba ba zai karu da komai ba in ya ba mu rahama ma ba zai ragu da komai ba da haka Allah ka ba mu kawai ya rabbi amin ya rabbi amin to wannan shine halin yan aljanna kuma za su yi ta bishara mala ya ce bima wastifsharuhum bima yujaddidu lahum kulla waqtin min ni'matihi wa karamati suna ta bishara da koyaushe ni'imar repeating maimaituwa take jaddaduwa take na ni'imar Allah da girmamawa Allah da karamarsa نذكرهم سبحانه في هذه المحنة بما هو من أعظم نعمة نعمه عليهم التي لو قابلوها بما بها كل مهنة تناولهم وبلي تناولهم وبلية آه تلاشت في جنب هذه النعمة وهي إرسال رسول الله رسول من أنفسهم وكل بلية بعد هذا الخير العظيم أمر يسير جدا في جنب هذا الخير الكثير فأعلمهم أن السبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا وأنها بقدره ليوحدوا ويتكلوا وأخبرهم بما له فيها من الحكم لئلا يتهموه في فضله وقدره وليتعرف إليهم بأنواع أسماعه وصفاته وسلاهم سبحانه وتعالى هو أعظم خطرا مما فاتهم من النصر والغنيمة وأجزاهم عن قتلاهم لي لينافسوهم فيه ولا آه ولا ولا ولا يحزنوا عليهم فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله malam ya ce sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tunatar da su a cikin wannan jarrabawa dangane da mafi girman ni'ima da ya musu shine a'zamu ni'amihi alaihi da za su kwatanta wannan ni'ima da Allah ya musu law qabaluha ko law qabalu biha kullu mihna su kwatanta ni'imar da ubangiji ya musu da dukkan wata jarrabawa da ta same su da wani bala'i to da talashar fi jambi hadin ni'ima da wannan bala'in da masifan in ka kwatanta shi da ni'imar da ubangiji ya musu da ya narke gaba daya in Allah ya baka wani alherin malam mantawa kake da duk wata musibar da ta same ka ko a nan duniya in kai rayuwa ta matsi da wahala da kunci da damuwa lokacin da Allah ya daga maka kafa ya buɗa maka ka fara samun alheri na shekara daya duk ka manta abin da ya same ka to haka malam aljanna take duk azabar da ka sha a duniya zaman yunwa kwana sallah azumi ibada jihadi ayyuka alheri da yaƙi da kaje an maka rauni an maka kaza kana fadawa gidan aljanna tsunduma ɗaya ka manta da dukkan wata wahala da ka sha malam to ba ma wannan ba a duniya ma ba shiga aljanna ba aiko musu da manzo kawai وهي إرسال رسول من أنفسهم يزاب musu manzo daga cikinsu duk wani bala'i da ka sani ba da hada alkhairi wallahi yana bayan wannan alkhairi ne mai girma duk masifa ai ta biyo bayan aiko manzo ai zuwan manzo cikin mu ai ba karamin alheri ba ai masifar sai ta zama amrun yasirun jiddan abu ne kaɗan kwarai da gaske fi jan bi hada alkhairi kathir idan ka hada shi da wannan alheri mai tarin yawa yace fa'alamahum Allah ya sanar da su sababin musiba din abin da ya same su na kakkashe su da aka yi a yakin Uhud ai min inda an fusim ne daga gare su ne mun yi bayani a baya cewa gashi annabi ya ce ku yi kaza suka samu sabani a tsakanin su da haka wannan sabani da suka samu shine dalilin da yasa Allah ya jarrabe su kamar yadda kullum muna faɗa kin bin Allah yakan iya jefa ka cikin jarrabawar ubangiji malam dan karamin abu wani abu da zaka yi saba Allah baka sani ba ko kuma ka dauke shi bai kai ya kawo ba sai Allah ya jarabe ka da musifa ta rashin ciniki da kariyar arziki kuma wallahi baka sani ba kai ne sababin abu wani abu kai wa Allah ya jarabe ka ta wani bangare ko ya doro maka wata musibar da za ta dame ka ya ta kankare maka zunubinka amma idan ka mutu ka shiga aljanna so yace liyahdaru dan su kiyaye wa annaha bi qadrihi kuma su sani musibar da kaddarar Allah ne dan su kade ta Allah wa yattakilu kuma su dogara gare shi ya ba su labari dangane da hikimomi da yake da shi ya kuma yi musu saboda kar su tuhumce shi a cikin falalatarsa da kudurarsa kuma ya nuna musu ya sanar da su ya ta'arraf ilayhim بأنواع أسمائه وصفاته نوعي نوعي نسونا نكين الله دي صفوفينسا وسلاهم كما الله يمسو واتو يمسو تعزية ko in ce ya rarrashe su shine sallah daga tasliya kenan dangane da abin da ya same su huwa a'zamu khataran mimma fatahum min an-nasr wal ghanimati abin da ya kubuce musu na nasara da kuma wato ganima Allah ya musu ta'aziyya an qatalahum dangane da wanda aka kakkashe musu saboda su rigegeniya wajen neman falalar Allah li yatanafasu hum ko li yunafisu hum fihi dan su yi munafasa rigegeniya sannan wala yahzanu alaihim kasu yi bakin ciki dan sun rasu da yan sun rabu da yan uwansu suka mutu a jihadi idan dan uwanka ya je mutu akan hanyar Allah kaka damu yace godiya tabbata ga Allah kamar yadda shi ya cancanta kuma kamar yadda ya dace da karamcin fuskarsa da kuma girmansa da ɗaukakarsa. Faslo ya ce walamman ƙazacin harbu wankafa al-mushrikuna fatin al-muslimuna annahum qasadul madinata fashakka dalika alaihim fa qala sallallahu alaihi wasallam ali bin abi talib radiyallahu anhu ukhruj fi athar al-qaum fanzur madha yasnauna wa madha yuriduna fa inhum jannabu wamtatu al-ibla فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم لأناجزنهم قول لأناجزهم فيها قال علي فخرجت في آثارهم انظر ماذا يصنعون فتجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم موئدكم الموسم ببدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا نعم ثم انصرفوا to barka ji abin da ya faru an gama yakin Uhud za a tafi gida walamman qadatil harbu an gama yaki mushirkai suka juya suka tafi sai musulmi zannal muslimuna musulmi sai suka zaci cewa waɗannan mushirkan fa madina suka tafi waɗannan kafiran za su koma madina ne za su koma madina sun mana kisa an kashe kuma su koma garin su je su daɗa mana ɓarna tunda Uhud ai kaga a lokacin a wajen Madina take ko yanzu in daga masallacin Annabi zaka je Uhud zaka dan hau mota zaka yi tafiya ba nisa sosai dai to daga nan aka gama yaki sai musulmi suka zaci kai karfa waɗannan su mana tsiya su kewaya mun saki jiki su dawo garin Madina wannan abin ya tsananta kwarai bayan an gama yaki ashe abokanan gaban nan shiryawa suka yi za su koma Madina su kanmu shine ibn qayyim yace fa shaqqa zalika alayhi take annabi ya magana ya ga Ali bin Abi Talib ukhruj fi asar alqawm tabi je ka bi su wannan yake nuna a musulunci akwai bin diddigi a musulunci akwai leƙen asiri ya halatta duk mutumin da ba a yadda da makircinsa ba ba a aminta da makircinsa ba a bibice shi wane kana tsammanin makiyi ne wane kana ganin take-takensa kamar fa yana shirin wani abu ne na makirci ga da'awa ko yana wani kulle-kulle da malamanmu ko yana nufin wani sharri to a kafa masa mutane su bi shi ko baka gane ba a karanta shi sosai shige da fitansa don me don a kubuta daga makircinsa da sharrinsa kar musulmi ya zama wawa kar musulmi ya zama mara basira idan ka abu ɗaya duk mutumin da kaga baka aminta da shi ba bayan addu'a sa ido a kan shi lura da take-takensa idan wani yana tafi kana ɗin zai iya taɓa ka ne ko zai maka wani abu to ka kimtsa kafin ya zo ka ce ko da Allah zai kawo shi yau to ko ni ko shi yana da kyau ba wai ai Allah zai kare su je su yi duk abin da za mu muna tare da Allah kana tare da Allah ma ka bi yanzu annabi anan baya tare da Allah ai da sai ce ba komai mu inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu in za su je ma su je akwai Allah amma annabi ya ce Ali bin Abi Talib tashi ka bi hanya ka ga mana ina suka tafi ko yanzu ba kwa yi sai dai a zo a yi leƙen asiri a cikin ku amma ko ba kwa iya tura wani ku binciko a gano wata tsiya da wani yake muku ko ba munafurci bane ba wa kai kariya ne me yasa mutum yake kakkafa kyamarori a kofar gidan shi duk wanda yake wucewa yana kula saboda bai da aminci to ya za mu yi mu bar addinin mu ana ta mana illa maƙiya Allah suna mana kulle-kulle wani maƙiyin ma yana kusa da mu ba za mu karanta shi mu gane shi ba ba daidai ba ne ko ba su yi ba wani ya yi ce tadhiya ya ce bari ya yi ya binciko don a gane a ce jama'a wane fa ya faje taro waje kaza da shi aka yi kaza kuma a wurin ya ce kaza ya ce kaza jama'a wane fa turo shi ake wajen mu ya dauki labarai ya je ya kai wuri kaza a karanta shi a gane shi mazala ce ka bi su kaga ina suka yi fanzur maza yasna'una wa maza yuriduna duba mana me suke yi me manufar su yace in kaga sun kauce hanya da raƙumansu ba su bi hanyar madina ba to fa innam yuriduna makkata kawai makka za su tafi mu kwantar da hankalinmu amma in kaga sun hau dawaki sun kora raƙuma sun hau dawaki sun kori raƙuma da shirin yaƙi suka tafi fa innahum yuriduna almadinata malan duba basira in kaga sun dora wa raƙuman su in kaga sun wa kauce hanya kuma sun dora wa raƙuman su kaya to yana nufin sun gama yaƙin su na Uhud za su koma Makka ne za su je gida sun jannabu sun kauce hanyar sun ɗora wa raƙuman su kaya sun fuskantar da su to makka za su tafi idan kuma kaga sun hau dawakinsu raƙuman nasu kuma sun kora su a'a za su je su mana illa ne madina za su annabi ya ce to wallahi na rantse da wanda raina yake hannunsa la'in araduha in dai madina suka yi nufin za su daɗa koma bayan wannan yakin la'asiran na ilayhim wallahi sai na yi tafiya na tare su kaji maza kaji jarinta haka ake son shugaba tsayayi wanda zai tura kurata ya zai ta bacci ba ya ce shi ya faɗa ya ce wallahi ba fa cewa ya za mu tafi ba cewa ni zan tafi sai na yi kansu ai ya san in ya tafo za a bi shi a dole kaga kai duk shugaban da zaka zaba dole ya zama jarumi in ka in ka ka zabi shugaban da yake matacce bai da harka bai da doka a hannunsa bai bai da dakiya da waye shirme ne ko ka yadda ko baka yadda ba yana cikin sifa ta shugaba ya zama jarumi mara tsoro tsayayye dan akwai rashin mutuncin da in an dan motsa abubuwa zai zare ido ya ce to ai mana za a ga tashi hankali kwarai kuwa ko wasu tsageru su ce za mu yi kaza za mu yi kaza ya fito ya ce duk wanda ya tashi ya kaza za a neme shi a rasa duk sai na karar da ku gaba ɗaya kuma wani ya fito ko tsuntsu ne ya bi ta wannan gurin sai mun tayar da shi daga aiki ya tura sojoji a yi harbe-harben iska tukunna a gyara hanya a ce wani ya fito ba wanda zai fito wallahi a mutum ya zama matsoraci da ni soja ne da za ku sha mamaki wallahi kawai Allah ya jarabe ni ya haɗa da littattafai a hannuna wallahi shugaba ina fa gaya maka ne in kai ma kana neman shugabanci fa dole in kai ba jarumi bane ka matsa ba harkar mata bace ai wallahi nan gaba muna so zamu fito siyasa zamu yi kaza zamu shirme matsoraci gidanka ma baka iya warware matsalar gidanka kai ne zaka fito kana neman gwamna ko kana neman wani abu amin al'amura fa sai sun tafi a haka wallahi tallahi nake ga mu wato kun san me yasa nake faɗa maka ina tuno wasu rashin mutunci da abubuwa da ake ne na rashin kyauta na reni malam mutum ya rena gwamnati gwamnati kurin wasu su zo su tsaya su ta cin kashin gwamnati gwamnati kina da kayan fada kina da kaza kina da soja kina da dan sanda kina da kaza ma wasu zo su addabi mutane a rasa yadda za a yi da su rauni ko a ƙasar ka wai ka kasa ɗaukan mataki a ƙasar ka ka gyara barnar da ake wai kana tunanin wani bature baturen banza shi kansa baturen yi abin ba sai a ja daga da shi a buga da shi ya zai zo shiga mun cikin sha'anin ƙasata ina gani ana mun barna ba zan ɗau mataki ba ina tsoron wai turawa za su yi magana ba magana ba su ƙone ka bar ƙasar ka barna abuwa ta lato yanzu ya za a yi da an yi kaza turawa sai su yi magana a su suna can suna zaman lafiya ƙasar su mun ka samun zaman lafiya an bar barna da mabarnata suna barna yanzu wannan illa za su yi wa al'umma da addini manzo Allah ce in Madina suka nufa rikici suka nema ko wallahi sai na tafi na yi kansu kar ka manta wannan shine mai Qur'anin shine mai hadisin shine mai cewa ayi hakurin shine mai tausayin shine mai kaza Allah sa ka gane to me ya faru summa yace wallahi sai nayi ja ja za mu fafata da su a wurin nan a madina ko a hanya aliyu ya ce ina jin annabi ya faɗi maganar nan fakararci kawai sai na fita na bi su fita ya bi su yaya da dabara musulmi yana da dabara da hikima ba da wauta ba ɓad da sau ake yi ƙwarai kuwa ai mutum bai zai je bayyana kansa ba ai cikin hikima da ya zo zuwa ya kawai biyar da za su gan shi a'a suna tafiya yana ɓuya suna tafiya yana ɓuya suna tafiya yana ɓuya sai da ya gano su malam in kana so kai nasara akan abubuwa sai ka bi a hankali sai ka yi amfani da kwakwalwa da basira har aliyu ya je ya gano me suke wallah ba su gan shi ba ba su gan shi ba ya ce ina bin su انظروا ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة yace na gansu kamar yadda annabi ba da labari sun kauce sun dan ba da wuri sun fuskanci makka yace to sai na ji dama dama yace walamma azamu ala rujui ila makkata ashrafa ala almuslimin abu sufyan malan kaji malan kaji reni sun shirya za su tafi makka ɗin garinsu za su tafi makka an gama wannan an gama yakin uhud ne ka san na gaya maka an kakkashe mutane an samu shiwa da uhud da ka suna alfahari a uhud sun kakkashe mana mutane da ka suna fita da izzarsu da jin cewa su wasu ne kurin malam abu sufyan sai ya juya ya hango musulmi ya daga sauti ya ce maw'idukumul mawsimu bi badrin mu haɗu a badar wannan an yi uhud kenan mana yana gaya musu ku musulmi in ku maza ne in kun isa za mu sake gwabzawa a badar wai irin ya gwaba musu magana mu yanzu za mu koma garin mu makka ko kuma ku tafi madina da ku da muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ina shaida muku lokaci kaza za mu haɗu da ku a badar nan kusa malam kaji yadda ake yaƙi malam ba tsoro ba tsoro ka san me yasa su ba su tara wani abu ba ni ne da kai muna da gidaje da motoci kamfanoni ne kadarori harkar kuɗi da mulki da ga alaji abu da hankali a gigishe kake ko da ku za a gama da musulunci kai ka yadda in dai za a tsare maka dukiyarka da mulkinka da kaza ɗinka a gama da musulunci su ko addinin Allah ne a gabansu kwatsam sai a kunnen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda Abu Sufyan ya faɗa manzan Allah sallallahu ya ce qulu na'am ku musulmi ku ce na'am a shirye muke mu haɗu a badar ɗin. an ce muku matsorata ne mu an ce muku za mu ja da baya ne mu haɗu din ka ai malam matsoraci bai yi ba ai bai yi ba ai namiji ya zama jarumi ran nan kwaya ɗaya ne in ka rayu ka rayu in baka rayu ba ma dama ba za ka rayu ba amma bai kamata musulmi ya ɗauki kaskanci da ci baya a danna addininsa a hana addinin ka motsa ba kana ji kana gani wai yau mun lalace magana ba za mu iya yi ba mu buɗe baki mu ce abu kaza hakkinmu ne a ba mu ba za mu iya ba da'af tunda muka kaurace wa Allah muka ƙi mu bi abin da Allah ya ce shikenan dole kaskanci ya same mu idza tabaya'tum bil ayna wa akhasna wa akhastum aznab al baqr ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزئه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم kuka ta kasuwanci na zalunci da darba da ciniki na yaudara da ha'inci da cin amana kuka kama kiwo da tara dukiya da arziki da noma duniya ta zaune kun shimfiɗe kafa ana tabarna kuka ƙi kuyi jihadi saboda Allah Allah ku zai sauke muku kaskancin da ba zai taɓa raba ku da wannan kaskanci da tozarta ba sai kun koma kan addinin ku wannan shine abin da muke ciki a yau duniya ce a gaban mu ita ce burin mu ita muke nema mu tara mun watsar da abin da Allah yake so ba ma tuntubar ubangiji a cikin sha'anin mu gaba ɗaya kowa ya rufe ido ya ne duniya duniya sai Allah ya jarabe mu ya ɗauko azzalumai ya ɗora a kanmu ya ɗauko makiya Allah ya sa mana tsoronsu abinda bai kamata mu ji tsoronsa ba sai mu ji tsoronsa ya ɗauko wanda ba su isa ba sai muka mai da su sun isa ga abin muna da ƙarfi muna da damar za mu iya amma tsoro ya hana mu mu yi motsi yawan mu dai sai mun dawo daga idi ko juma'a za ga muna da yawa in mun dawo sallar juma'a kan in ka gan mu a masallatai za ka ga ai ina amma iya zartar da hukunci mu fito a ƙasa mu ce ba mu yadda da kaza ba kaza za a yi ko a siyasance ko a mulki ko a zamantakewa babu mu a ƙwarai ƙwarai in ka ga mun iya to muna faɗa da juna ne lokacin da muke fada da juna muke jayayya a muya mutu nan kan kowa yana nuna shi mai karfi ne amma lokacin da za a zo a yaƙi ƙarya a yaƙi kafirci a yaƙi zalunci a yaƙi azzalumai a fito a tsaya sahu ɗaya to lokacin kuma kowa sai nuna shi bai da ƙarfi amma in ka je ka taɓa shi a ƙofar gidansa a lokacin zai fidda duk makamin da yake da shi wanda bai fidda shi ba da yanzu zai fitar da shi هذا حال المسلمين اليوم wannan shine halin musulmi a yau manzo Allah ce ku ce na'am suka ce na'am Abu Sufyan ashire muke bismillah in ka isa sun mansarafu suka kama hanya suke tafiyar su to za a zo yakin badar kai ai sun dandana kudar su a badar ai annabi yayi wa badar shiri ai da gaskiya duk da ga yanda yakin ya zo ai masha Allah duk manyansu a badar ɗinnan sai da aka zubar da su gaba ɗaya da aka ba wani kafiri ko mushiriki da zai iya tuna tarihin yakin badar face sai ya yi kuka ya zubar da hawaye ya san an masa ɓarin da ba zai iya kwashewa ba Allah ya haɗa mu sace mai zuwa abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa wa bi hadzal qadri kifaya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi